الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فلم أجد مأوى أعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك يا ربي يا ربي يا ربي هذا الكون ألحد عندما سخرت يا ربي له دنياك علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاه بوجهه وقلاك واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك أو ما درى الإنسان أنك لو تشاء لظلت الذرات في مخباك لو شئت يا ربي هوى صاروخه أو لو تشاء لما استطاع حراك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك وأشهد أن نبينا ورسولنا وعظيمنا وشفيعنا وحبيبنا وخليلنا وأستاذنا ومربينا ومرشدنا وموجهنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله فاق الورى بنواله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله تعالى حق تقواه واعلموا عباد الله أن الذنوب والمعاصي تضر بالإنسان في دنياه وأخراه وأن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان مع اختلاف درجاتها في الضرر ولا يوجد في الدنيا ولا في الآخرة داء إلا وسببه الذنوب والمعاصي فبسبب المعاصي أخرج الله آدم وحواء من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والمصائب وبها أخرج الله إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وبسبب الذنوب أغرق الله عز وجل أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال وبها سلط الله الريح العقيم على عاد حتى ألقت حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوٍ الهاوية وبها أرسل الله الصيحة حتى قطعت قلوب ثمود في أجوافهم وماتوا عن آخرهم وبسببها رفع الله تعالى قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيها كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم وبسببها أرسل الله على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى وبسببها أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فجعل الأجساد للغرق وجعل الأرواح للحرق وبسبب الذنوب والمعاصي خسف الله بقارون وداره وماله وأهله وبسببها أهلك الله القرون من بعد نوح بأنواع من العقوبات وبسببها بسبب الذنوب والمعاصي كانت أس- الذنوب والمعاصي عباد الله هي التي كانت سببا أن بعث الله لبني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذ- وس- وسبوا الذرية وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا كما ذكر الله ذلك في سورة الإسراء وسلط عليهم أنواع العقوبات فمرة بالقتل ومرة بالسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر الأمر أقسم الله تعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس فكم أهلكت الذنوب من الخلق وكم أزالت من نعمة وكم جلبت من نقمة وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلا عن الجهال ولم يعلم المغتر أنها تنقض ولو بعد حين كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل ولما كانت الأنبياء والرسل أعلم الخلق بالله تعالى وأعلمهم بخطر الذنوب والمعاصي قال آدم عليه السلام بعد المعصية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نسأل الله عز وجل السلامة ونعوذ به من الغواية بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى بين الورى كمحمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما ودون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي فأنا المحب ومحجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي فلقد علمتك منعما متفضلا فلذا دعوتك فاستجب لي سيدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم كلنا في جميع الأمور يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم حفظ بلادنا النيجر واجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من ارادنا وبلادنا وديننا بسوء فاشغله في نفسه واجعل الدائره عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم رد على الأعداء كيدهم كما رددت على أصحاب الفيل كيدهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم نكل بهم تنكيلا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل اللهم رد عليهم كيدهم اللهم خذهم من حيث لا يشعرون إنك أنت القوي العزيز إنك أنت السميع البصير وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ‘Yan uwa musulmi abin da hudu ba ta yi bayani a kai, bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo da salati da sallama ga manzan tsira sallallahu Alaihi wasallam. mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu sani jin tsoron Allah ita ce wasiya wadda Allah ya yi wa al'ummomi na farko kuma ita ce wasiya wadda Allah ya yi ma al'ummomi na ƙarshe Allah ta'ala ya faɗi a cikin littafin shi mai girma ya ce haƙiƙa min yi wasiya ga waɗanda aka ba littafi na gabaninku kuma ku da kanku muna yi maku wasiya game da cewa ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ‘yan uwa musulmi mu sani zunubai da saɓon Allah suna cutar da ɗan adam suna cutar da shi a duniya shi suna cutar da shi a lahirar shi lalle cutarwar zunubi da saɓon Allah cutarwar da take yi ma zuciyar ɗan adam kwatankwacin cutarwar da guba take yi wa gangar jikin ɗan adam duk mutumin da ya ɗora aikata zunubai kuma bai damu ba to sannu-sannu wannan zunubban suna dankarewa suna dambarewa ga zuciyanshi suna lalata zuciyanshi har akai mataki da matsayi wanda zuciyanshi za ta zama cike take kewaye take dankare take tinkim ta cika makil da zunubai to irin wannan lokacin nan ne zunubai suke kaiwa su yi tsatsa ga zuciyar ɗan adam wanda Allah ta'ala ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yakisibun zunubai sun yi tsatsa a zukatan mutum idan zunubi yama mutum tsatsa a zuciyar shi to shikenan ha ya zama lalatacce Allah zai yi watsi da shi zai zube ga idon Allah ba ya da daraja ba ya da kima zai zama ba kowa ba ba ya tare da kamawar Allah cikin lamurin shi ba ya tare da taimakon Allah Allah ta'ala zai yi watsi da shi ɗan uwa musulmi ba a samun wani bala'i babu wata cuta a duniya ko a lahira wadda ba zunubi ba ne sanadinta in kuma ka sani ka zo ka faɗi ba a taɓa samun wata matsala ba ko wata jaraba ko wani mugun abu ko wata musiba ko wata cuta ko wata tangarɗa ta rayuwa ba a taɓa samu ba wadda ba zunubai ba ne sanadiyar duk matsalar da ka gani in dai ka ga matsala mai karɓa sunan matsala wallahi sanadiyar ta zunubai ne zunubai su suke haihuwar da matsala zunubai su suke sanya su suke zama sanadiyar matsaloli su yi yawa har su kai su yi kwayakwai su kyankyashe a rasa digi a rasa takai a rasa ta ina za a fara gyaran matsala saboda sun daddaɗe sun yi yawa ‘yan uwa musulmi duk matsalar da ka gani a duniya duk mugun abin da ka gani a duniya duk jarrabar da ka gani a duniya duk fitinar da ka gani a duniya wallahi zunubai ne sila su ne sanadi kuma a lahira ma babu wata problem babu wata matsala wadda ba zunubai ba suke kawo ta idan mutum ya karanta alkur'ani zai ga cewa sanadiyar zunubai ba ma zunubai wanda suke taruwa na yau da na gobe zunubi kwara ɗaya annabi adama ya aikata sanadiyar wannan zunubin Allah ya hurgaɗo shi daga aljanna tare da shi da hawa'u aljanna gidan ni'ima gidan jin daɗi gidan da babu gajiya babu matsala babu wahala babu takura babu musguna gidan farin ciki da jin daɗi gidan holewa gidan shagali sanadiyar zunubi ƙwara ɗaya Allah ya huddo annabin shi masoyin shi annabi Adam ya ce ya huta ya bashi gidan aljanna ya koma duniya ya zo duniya gidan raɗaɗi gidan bala'i gidan musibu gidan jaraba gidan takura gidan kunci Allah ya kawo shi sanadiyar zunubi guda kai kuma masunanka ɗan wane ne kai waye kai mi kataka mi karka da Allah ba zai ma ukuba ba sanadiyar zunubai idan ya annabin shi annabi Adamu wannan ukubai sanadiyar laihi ɗaya da ya aikata mai laihi ɗaya da ya aikata Allah ya kawo shi daga aljanna Allah ya maido shi duniya to kai mai katakawa karka ɗan waye kai waye ya ɗaure ma gindi da za ka tunanin Allah ba zai kama ka ba ko kuma Allah ya ƙyale ka kayi jiya kayi yau kana ta yi ka tara na shekara ashirin arba'in suna nan daddane kuma har yanzu baka sanya ranar tuba ba kuma sai kai tunanin a zauna lahiya saboda kai ɗan waye ‘yan uwa musulmi sanadiyar zunubai Allah ya hurgaɗo Iblisu daga karagar mulki ta saman sammai gaba ɗaya Allah ya koro shi bayan ya koro shi ya ɗebe mai albarka bayan ya cine mai albarka ya shahe halitta shi Allah ya shahe cikin shi da wajen shi ya shahe zuciyan shi ya zama shi ne mai munin halittan Allah ya yi halittun Allah munin zuciya ya yi halittun Allah munin halitta ya zama shi mummuna ne ciki da waje sanadiyar zunubi da ya yi ma Allah umarni ɗaya Allah ya bashi ya saba Allah ya mai wannan hukubai to kai kuma yanzu da kake Allah yake baka umarni dubu ka saba kuma ka kwana lahiya ka tashi lahiya kana ta zama mulmulmul dumul dumul kana ta katan ciki hankalin ka kwance jin kake shi kan nan an ci an canye wallahi akwai ta wallahi akwai ta ƴan uwa musulmi sanadiyar zunubi sanadiyar zunubai da saba wa Allah Allah ya nitsar da mutanen da suke bisa ban ƙasa gaba ɗaya Allah ya masu sama ruwa ƙasa ruwa faltakal ma'u ala amurin ƙadi ƙudir. Ruwa ya haɗu a kan wani lamari wanda Allah ya riga ya ƙaddara shi. Ruwa ya haɗiye mutanen da suke bisa ban ƙasa har sai da ruwa ya kai wato a kawunan duwatsu sanadiyar zunubai da saɓon Allah. ‘Yan uwa musulmi sanadiyar zunubai da saɓon Allah Allah ya turo ma wasu tiƙa-tiƙan mutane masu taurin halitta, masu girman halitta, masu ƙarfin tsiya, masu ɗaukan duci bisa kai su aji, su gina gidaje a ciki. Allah ta'ala ya turo masu iska, iskan nan ya ɗora ɗaukansu yana shirga su ga ƙasa. ya bar su matsayin matattu a bisa ban ƙasa kai ka ce wasu kututturayya itacen dabino ne wanda aka yi waci da su duk ƙarhinsu da takamansu da isassu Allah ta'ala ya kakkarya su sanadiyar saba mashi da zunubai ‘yan uwa musulmi sanadiyar zunubai ne Allah ya turo tsawa ta kakkace zukata zuciya tana cikin gangar jiki amma mala'ika da ya zo ya yi tsawa guda ɗaya ka dibi samudawa da labarinsu da girmansu da ƙarhinsu amma kamin su samu matsala zukatansu suka karkace suka tattarwace Allah ya hallakar da su tun daga farkonsu har ƙarshensu kuma ƙarshe ya aza tambaya ya ce fa hal tara lahum min baqiya ka taba ganin wani ragowa wanda aka ce wanga jikan samudawa ne ya gama da su shi nan an shahe tarihinsu kuma babu ire-irensu sun ƙari a duniya kuma ba za a yi ba a nan gaba saboda Allah suka taɓa ya ce kar su yi suka yi ya ce su yi suka ƙi ‘yan uwa musulmi sadadiyar zunubai da aikata zunubai da saɓon Allah ga alƙaryu nan garuruwan mutanen annabi lotu lokacin da Allah ta'ala ya ɗaga su sama ba wai ɗagawa ba ta ɗaukaka ko jin daɗi ɗagawa ta ƙasƙanci da hallakarwa da wulaƙantarwa Allah ya ɗaga garin gaba ɗaya sama sai da mala'ikun da suke sama suka ji harshen karnukan garin da kukan kajinsu sannan Allah ta'ala ya jirkice garin kamar juyin waina aka sako su daga sama suka waɗo ƙasa bau Allah ta'ala ya ce faja'alna aliyaha safilaha muka mai da saman ya koma ƙasa muka shirkice su Allah ya hallakar da su gaba ɗaya bayan an zace ƙasa da su saboda hushin Allah Allah ya nuna musu bai ma isa haka nan ba yayi umarni aka yi musu bama-baman ruwan duwatsu daga sama kuma ƴan uwa musulmi Allah ya haɗa ma wannan al'ummai uquba ya hada masu musiba irin wanda bai taba hada ma wata al'umma kwatankwacin ta ba sanadiyar zunubai da saba wa Allah ‘Yan uwa sanadiyar zunubai Allah ya turo wa mutanen annabi shu'aibu wasu gizagizai masu kamar inuwa suka zo suna lullube su sai da suka lullube su suka mamaye su gaba ɗaya suka zama suna gab da kawunansu sannan Allah yamma wannan gizagizai umarni suka narke suka zama bala'i da narko na wuta ya ɗora yi musu wuta ruwan wuta ya hallaka su gaba ɗaya sanadiyar zunubai da saba wa Allah fir'auna da mutanen shi tsagerancin shi wanda ba a yi tsagera irin shi ba tanadiyar zunubai ne Allah ya kai su cikin teku ya nitsar da su har yanzu wato wasu ba su samu hutawa ba amma daga nan cikin teku Allah ya bar gangar jikinsu ta nitse cikin teku amma ya hudda rayukansu ya kai rayukan cikin wuta gangar jiki tana nitso cikin ruwa rayuka ana babbaka su a cikin wuta yan uwa musulmi Allah ya ma fir'auna haka da jama'ar shi sanadiyar zunubai da saba ma Allah sanadiyar zunubai ‘yan uwa, Allah ta'ala ya hallakar da ƙaruna, ya kifar da ƙasa da shi, ya zace ƙasa da shi, da shi, da gidan shi wanda ya yi na isa da nuna tunƙaho da alfahari da kuri, da dukiyar shi wanda ya tara, da iyalan shi gaba ɗaya Allah ya yi kife ƙasa da su, sanadiyar aikata zunubai da saɓon Allah. Sanadiyar aikata zunubai da saɓon Allah, Allah ya hallakar da alƙaryoyi masu tarin yawa bayan annabi Nuhu. da kalolin ukuba Allah ya darkake su darkakewa kuma ya faɗa mama haka ƙarar cikin alkur'ani don ya zama izina a gare mu ‘yan uwa zunubai da saɓon Allah shi ne ya zama sila na Allah ya turo ma Yahudawa banu Isra'ila Yahudawa a alkur'ani ya nuna babu wata al'umma wadda Allah ya nuna magata da ƙauna wadda Allah ya sota da alkhairi amma kuma babu wata al'umma da ta bijire ta kangare ta yi taurin kan irinsu to sanadiyar zunubai da sabon Allah Allah ya turo masu wasu jama'a wasu mutane na musamman masu tsananin bala'in yaƙi uli ba'asin shadidin masu tsananin yaƙi Allah ya ce fajasu khilalar diyar suka ɗora kai kawo cikin gidajensu suka hallaka su suka tattarwatsa gidajensu suka kashe mazajen da ke cikin garuruwan suka kame mata da zuri'ansu suka ƙwaƙƙona gidaje wato sannan kuma suka sake dawowa Allah ya sake turo su wani karo na biyu suka ƙara hallakar da ɗan ragowar abin da suka mamaye suka darkake shi darkakewa Allah ya ɗora masa kalolin azaba da ukuba daban-daban wani lokaci Allah ya turo masu wani azalimi kawai ya ta kashe su ba abin da suka yi wani lokaci Allah ya turo wanda zai kame su ya maida su bayi ya bautar da su wani lokaci Allah ya turo wanda zai rosa garin su bayan sun sha wahala sun gina na shekaru kai wani lokaci ma kawai sai Allah ya ala masa wani sarki tare da su cikin su yake dan uwansa ne ba yahudi irin su amma sai zama shirgegen azalimi bai da tausayi ba ya ji ba ya gani kawai banna da cuta da zalunci wannan duka sanadiyar zunubai ne wani lokaci sai da aka kai Allah ta'ala ya ɗora shahi halittarsu gaba ɗaya aka mai da wasu burwai aka mai da wasu aladdai ba komi bai janyo haka shine sanadiyar lahukansu kai da suka zama waɗanda ba su rabuwa da zunubi sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta to shi kuma sai Allah ya nuna musu matukar ba ku rabuwa da laihi shi kuma ba zai rabu ba da yi maku uquba Allah ya yi shela ya yi rantsuwa ya maimaita ya karfafa zancen shi wa idh ta'azzana rabbuka a yayin da ubangijinka ya shelanta yayi sanarwa la yab'asanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab Allah ya ce wallahi sai ya ta turo musu wanda zai dora dandana musu mugunya azaba har zuwa ranar alkiyama kakka yi tsammanin yahudu za su zauna lahiya in yahudawa suka zauna lahiya kenan alqur'ani ba gaskiya bane karka yi tsammanin za a samu wani lokaci ko wata shekara su kullum cikin tanadin hada suke saboda sun karanta Kur'ani sun san gaskiya ya faɗi Allah ne ya yi alkawali ya ce har zuwa tashin alkiyama duk lokaci zuwa lokaci sai ya turo masu wanda zai ɗanɗana masu azaba me suka ma Allah sanadiyar zunubansu ne ‘yan uwa musulmi zunubi baya da kyau kuma Allah ta'ala bai ƙyale mutumin da yake aikata zunubi ko da kaga ka aikata zulmi shiru ka zalimci wani shiru ka kwace dukiyar wani shiru ka yi ha inci ka yi ha babba da ha saɓe da ha ƙarami duka ka yi Allah ya ƙyale ka to wallahi ta lalace inna Allah la yumli bizalim Allah yana yi ma azzalimi salala yayi ta ƙyale shi yana zalimci kuma yana ta ganin kamar lamurran shi suna ci gaba yana tahiya ana ƙara naɗa shi ma idan da shi dipite ne yanzu ya zama minister idan da shi minister ne yanzu ya nemi takara kuma ya ci ya ta ganin kamar ya sha hatta idza akhadahu kuma la yuflitu har sai lokacin da Allah ya damƙe shi shikenan babu zancen kubcewa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah ya ce kamar haka ne damkar Ubangijinka take idan ya damƙi wata alƙarya tana matsayin azzaluma damkar Ubangiji mai tsanani ce mai raɗaɗi. Shisa Hassan al-Basari Allah yi mai rahama ya ce lalle fitina ba komi ba ce wallahi da inda kaga fitina ya ce kawai ukuba ce daga Allah yake turo ta akan mutane. ‘Yan uwa musulmi zunubai da sabon Allah halittun Allah guda nawa suka hallakar. zunubai da saban Allah ni'ima nawa suka janye suka raba mai ni'ima daga wato da shiga cikin ni'ima suka maida shi cikin ni'ima zunubai da saban Allah bala'i nawa suka jawo ba ya kilguwa ba ya musultuwa kuma alkur'ani ya yi ta buga mamu musallai ya yi ta kama musallai me yasa saboda mu mu kame kamun aikata zunubai mu zamo masu biyayya ga Allah mu zamo ba su biyayya ga dokokin Allah amma me ya kai tarin yawan mutanen da suke ruduwa wallahi ruduwa da zunubai yayi mamu yawa 'yan uwa musulmi muna ruduwa muna ganin kamar babu komi babu komi ba ma wai sauran gama garin mutane ba malamai ma da kansu suna aikata zunubai kuma su rudu game da wannan zunuban su cigaba da rayuwarsu mai ruduwa da zunubi ya kamata ya sani cewa zunubi komin tajima kamar jiha ce in ka jefa ta sama duk daɗewar da ta yi sai ta dawo wata rana to haka zunubi yake in dai haka riga ka sako shi wallahi komin jimawan shi sai ya dawo kamar addu'a ce in ka roki Allah kana ganin Allah bai karɓa ba ƙarya kake Allah ya alƙawalin duk wanda ya roke shi zai karɓa in dai har addu'an ka ta tahi to sai an karɓe ta sai dai ka kasa haƙurin jiranta amma Allah ta'ala tsare shi daban yake da tsarin 'yan adam wani cikin magabata yake na taɓa roƙon Allah amma ban ga sakamakon wannan addu'a ba sai bayan shekara arba'in. To wani lokaci ɗan adam gaugawa gare shi, don haka zunubai ma da muke aikatawa ‘yan uwa musulmi, wallahi ba mu sha ba duk wanda ya aikata zunubi ko ƙarami ko babba. To ya jira sakamakon shesa masu basira masu hankali su suna gano cewa Allah yana kama su duk in sun aikata zunubi. Duk zunubin da suka aikata tabbatar da yayi ba daidai ba, to kawai sai ya saurara yana jiran ya ji kwatsam ya san da cewa sai wani abu ya faru a duniya ba yayyuwa ka aikata ka saba ma Allah Allah ya kyale ka saboda baka yi annabawan Allah ba amma annabawan Allah Allah bai daga masu ba daidai da zunubi guda daya kuma su sun hi ka daraja sun hi ka matsayi Allah ya hi su sama da kai su zababbi ma ne don Allah bai ba da annabta sai ya zaba zababbi ne amma duk wanda ya zunubi guda sai Allah ya nuna mai shi a duniya sai Allah ya nuna mai shi a lahira dan uwa musulmi wannan yana nuna mana cewa bai kamata ba mu dora ruduwa da zanuban da muke aikatawa kuma duk matsal da muka gani a rayuwarmu duk canjin yanayin da muka gani duk bala'in da muka gani a cikin rayuwarmu wallahi kan mu zargi kowa in banda kanmu zunubanmu ne suke jama mu inda gaba ɗayanmu mun zama bayan Allah mun tuba mun gyara halayenmu mun koma ga Allah in wani ɗan adam ma ya isa ya zo ya gwada cewa zai cuce mu wallahi ba zai iya ba domin Allah shi ke tafiyar da komi kuma zukatan bayi duka ga hannun shi suke yana ba da dama wani azzalimi ya ɗora wani azzal a wani wani cikin malamai yake cewa idan wanda ya san Allah ya saba ma Allah to sai Allah ya turo mashi wanda bai san Allah bai ta gallaza mashi idan wanda ya san Allah ya saba ma Allah sai Allah ya ɗora wani wanda bai san Allah ba a kan shi ya ta'azantar da shi da haka idan ka ga wani ya hau ka yana ta cutar da kai ikuka da hawayenka ka koma ga Allah ka tuba ba sai ka yi yaƙi da shi ba in ka tuba shi kuma Allah shi zai rigilan wannan mutumin domin shi ke rigilan komi ɗan uwa musulmi kar mu taɓa tsammanin cewa wanda ya aikata zunubi ya ce ya can wannan zunubin zai motso in dai aikata zunubi ana yi kuma ya wuce shi kenan ka sha babu sakamako to in mutum ya kare aka samu wanda bai iya ɗori ba ya ɗan lankama mai ƙafa shi shi nan ya ga kamar ta ɗan ne shi nan shi ma ya sha wallahi wannan ɗorin ko mun ta jima sai ya motso wannan ɗorin lalatacce yadda ka tabbatar da in aka yi maganin ciwo ba da kyau ba aka lullube fata ta dawo ka binciki likitoci wannan ciwon ba warkewa ba ce ya lullubewa ce ya ɗan noƙe ƙasa to haka zunubi yake wata rana yadda ciwon nan zai motso kwatsam ya tado bala'i watakila ya mahira da ɗi fiye da yadda yake a farko to haka zunubi yake shi ma in ka aikata shi akwai radda zai motso ko da ka aikata ka ga yanzu ya lahi baka ga sakamakon shi ba to akwai ranar motsowan shi saboda haka 'yan uwa musulmi annabawan Allah da manzannin Allah sun yi kowa sanin wane ne Allah suna taka tsantsan suna kiyayewa akan su saba mashi kuma in aka yi katari wani ya yi laihin ba da gangan ba to bai ga ta kwana ba bai ga ta hutu ba ya ta da hankalin shi sai ya ga Allah ya gafarta mashi shi sa muka ga lokacin da annabi Adamu Allah ya hana shi ya ci itaciya ya ci itaciya ta bayyana gare shi wallahi ya saba ma Allah annabi Adamu bai samu sukuni ba yayi ta addu'a cewa yake rabbana zalamna anfusana ya Ubangijinmu mun zalunci kawunanmu, mun zama azzalimai, mun cuci kawunanmu, wa illa ta gafir lana, wa illam ta gafir lana, wa tarhamna lanakunanna min alkhasiri. Idan baka mamu gafara, idan baka tausaya mamu baka yi mamu rahama, wallahi za mu zama wa cikin ‘yan asara. Allah ya gafarta mashi. Annabi Nuhu alaihi salam da ya ga kamar ya aikata ma Allah lahi sai ya ce ya Ubangiji, ya Ubangiji, na saba maka, illa ta gafirli wa tarhamni, idan baka mani gafara ba ka tausaya mani, kan mani rahama a kun min alhasiri wallahi zan zamo cikin ‘yan asara. Annabi Yunus alaihi salam, da ya gaya ma Allah laihi ya huta daga cikin gari kamin Allah ya sabka mai da umarni saboda hushi da ɓacin rai. Tun bisa hanya Allah ya fara nuna mashi laihin wannan zunubin da ya yi. ga shi yau an waye gari kihi ya buga loma da shi yana cikin cikin kihi cikin duhon nan annabi yunus wato da murya irin ta wanda yake bawan allah mai rauni da murya irin ta wanda yake neman tausayawar allah da agajin shi ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin allah babu wani allah wanda ya cancanci abota mai da gaskiya sai kai kadai tsarki ya tabbata a gare ka Allah na kasance daga cikin azzalumai nayi zalunci nayi laifi Allah ka yahi man Yan uwa musulmi babu wata malaba babu wata mafaka ga wanda ya aikata zunubi in banda kawai ya tuba ba wata dubara sai cikin bi ne kawai ko dai ka bar aikata laifi kwata-kwata ka kame ka daina ka kwashe lahiya da Allah ko kuma idan ka aikata to ka yi ƙoƙari ka zama cikin masu yawan tuba matukar zaka tuba Allah bai gajiya da yahima kar ka taba tsammanin cewa wai yawan komawanka zai sa Allah ya gaji da kai ya zo cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wani bawa daga cikin bayon Allah ya aikata laihi sai ya zo ya samu ubangiji ya ce ya ubangiji na saba maka na aikata zunubi Allah ka yahe mani sai Allah ta'ala ya ce aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban ya akhudhu bizambi wa yaghfir zamb bawa na ya aikata laifi sai ya gano cewa yana da ubangiji mai kama mutane da zunubi kuma wanda yake gafarta zunubi sai ya zo ya nemi gafarata na yahe mashi jim kaɗan sai ya ƙara ya dawo ya ce ai rabbi aznabtu zamban faghfirli ya ubangiji na ƙara aikata zunubi Allah ka gafarta mani Allah ya ce bawana ya aikata laihi amma sai ya gano cewa yana da ubangiji mai kama mutane da laihi mai yahe laihi sai ya zo ya nemi in yahe mai na yahe mashi jim kaɗan kuma sai ya ƙara ya ƙara dawowa Allah na ƙara kuma ka yahe mani Allah ya maimaita maganar da ya maimaita a farko da ya zo karo na hudu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, sai Allah maɗaukaki ya ce, bawana matuƙar dai haka halinka yake, in dai duk in ka aikata zunubi ba ka kwantawa sai ka tuba, to ka je ka aikata abin da ka ga dama ni ka zan yi ta gafarta maka. Kenan babban matsala shine rashin tuba, ka aikata zunubi kuma ka yi kwancinka ka aikata zunubi kai kwancin ka kamar dai wato kai dan gidan mahalici ne kamar kamar kai Allah kana da wata dangantaka da shi ka aikata zunubi ya hana ka kuma ka sani sarai kana sane kuma ka share to wannan wallahi matsala ce mai girma muna roƙon Allah da rahamar shi da gafarar shi ya gafarta mana kurakuran mu ya yi mu zunuban mu muna roƙon Allah ta'ala ya sabkar da alkhairori a cikin wannan jiha ta mu ta maradi da cikin ƙasar mu ta Nijar baki daya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki daya duk inda musulmi suke cikin wahala da takura da musguna da kunci ya Allah ta'ala ka yayi musu da rahamarka wayanda suke fama da cututtuka Allah ta'ala ka rangwamta musu ka musu sauki wayanda suke buƙatar addu'o'i akan manufofinsu na alheri Allah kai ne mai karban addu'o'i muna roƙonka da rahamarka Allah ta'ala ka karɓa ka biya man bukatocinmu na alheri wala haula wala quwwata illa billahi mu da sallah